بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة والبدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗorawa a cikin karatunmu na littafin asfa'ul musallin wallafar ashekhu al'allama muhammad siddiq al-mishawi alaihi rahmatullah karatun da muke gabatarwa a wannan masallaci na usman ibn affana radiyallahu ta'ala anhu masallacin da yake nan unguwar matsango a cikin garin azare karamar hukumar katagun jihar bauchi najeriya yau muna yammaci na 24 ga watan aljumada saniya hijira alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya dace da goma sha hudu sha biyar kuma sha biyar ga watan goma sha biyu miladiya shekara dubu biyu da ashirin da biyar za mu tashi a kan kuskure na ashirin amma gabanin nan kuskure na goma sha tara da muka karatu a kan cikin sawancan sati wadda ya yi magana a kan wato mafhumin sassauci wato kuskuren da mutane suke yi wajen ma'anar mai ake nufi da sassauci ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja kunnan limamai da cewa idan idan ɗayan ku zai ja mutane sallah to ya rangwanta domin cikin mamunsa akwai mai rauni akwai marar lafiya akwai wanda yake ma'abocin bukata ya rika yi yana la'akari da yanayin mamunsa sannan ya tabbata hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallama yakan fara sallah da nufin zai tsawaita ta idan ya ji kukan yaro sai kuma ya rangwanta ta saboda uwar wannan yaro ta samu nutsuwa da za ta tara hankalinta akan yaronta a yi maza maza a gama sallah kuma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wata shari'a tsakanin Mu'ad bin Jabal da wasu mutanen wata unguwa ko wata ruga yayin da zai zo ya yi sallah tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama bayan ya koma unguwarsu kuma suna jiransa ya je shi ne limaminsu da zai musu sallar isha a wajen jan sallah sai ya tsawaita musu karatu har wata rana wani mamu ya ɓalle ya yi tawaye ana sallar ya fice daga sallar ya koma gefe ya kayarsa bayan ya gama kuma ya rugo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kawo ƙarar liman ya ma'aikin Allah kaji kaji kaji yadda yake ɗame mu a sallah kuma bayan sai ya makarar da mu sai bayan ya yi sallah a wajen ka sannan ya je ya ja mu sallah a hakan ɗin kuma sai ya tsawaita mana karatu don haka ƙarshe dai ni na yanke wa kaina hukunci na fice daga sallarsa na yi sallata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yanzu ma'azu fitinanne kake so ka zama kana so ka zama damuwa wa mutane ne don an baka limanci sai kuma ka zama damuwa ba za ka yi sallar taka da irin su halatte ka hadisul gashiya ba sai annabi alaihi salatu wassalam ya ja kunnansa ma'ana dai irin waɗannan dalilai suna karantar da mu cewa annabi alaihi salatu wassalam ya ya kirayi limamai ya kuma wato sunnanta wa limamai sassautawa mamunsu a sallah. To malam a karatunsa sai yake cewa mutane suna kuskure wajen fahimtar me ake nufi da sassauci. Yayin da wasu idan sun tashi yin sallar to sukan yi ta kamar ƙoton kaza. Sukan yi sallar babu babu nutsuwa ba a samun nutsuwa da ake bukata a cikin sallah. ba a samun daidaituwa da ake bukata a cikin sallah cikin sallah ba ruku'u da sujjada ne kadai da tsayuwa da karatu da zikiri kaɗai ba, a akwai abin da ake cewa nutsuwa da daidaito. Idan a tsaye ne sai an daidaitu a tsayuwar sai an nutsu, in a sunkuye ne sai an daidaitu a sunkuyen kuma sai an nutsu, idan a zaune ne sai an daidaitu a zaman kuma an nutsu, in a sujada ne sai an tabbata an daidaitu kuma an nutsu, ta haka da nutsuwa da daidaito suna da alaƙa da dukkanin ayyukan sallah a kowace gaba ta sallah sai an samu waɗannan rukunan guda biyu ne daidaito da kuma nutsuwa kuma rukuni ne idan an rasa nutsuwa babu sallah idan an rasa daidaito babu sallah to a karatun da malam yake ya ya ambaci cewa fa takhfifu amrun nisbiyyu yace sassauci al'amari ne nisbi amma sai yace kuma yurja'u ila ma fa'alahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ana koma zuwa ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aikata kamar ina fahimtar cewa nan abu biyu ne idan aka ce nisbi to kuma ba a ce ya koma zuwa ga abin da annabi alaihi salatu wasallam ya aikata ba so da in ya koma zuwa ga abin da annabi ya aikata to bai zama nisbi ba za mu ɗauke shi ne kawai sassauci irin sassaucin annabi bai zama nisbi ba in an ce nisbi to ai mu idan ka kamanta mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zamanin mu idan ka kamanta da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yanayin mu idan ka kamanta da yanayin manzon Allah sallama da sahabbansa to muna da bambanci kuma abin da nisbi yake nufi shine dangantu wato sassaucinsu ko tsawaitawarsu ya danganta da irin imaninsu da irin zamaninsu da irin damarsu da irin lokacinsu. mu da rangwamenmu ya danganta da irin imaninmu, da irin zamaninmu, da irin yanayinmu, da irin lokutanmu da ayyukanmu. Babu wanda za a karɓi sallarsa idan ba nutsuwa ba daidaito, amma dukkan wanda ya samu nutsuwa ya samu daidaito ba a hana sallah da kulhuwallahu ba, ba a hana sallah da inna a tsaina ba. ya danganta da yadda ka samu kanka idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sallar magariba da suratu qaf misali to akwai lokacin da kai za ka yi sallar magariba da inna a tsaina saboda yadda ka samu kanka kenan shi ake nufi da nisbi nisbi shi ga yadda ya samu kansa a yanayin da ya samu kansa a lokacin da ya samu kansa kai kuma ga yadda ka samu kanka ga yanayin da ka samu kanka duk dai alqur'anin ne abin da ya haɗa duk wani mai sallah wadda bai raba ba, bai bambanta na da da na yanzu ba, bai bambanta da mai gaggawa da mara gaggawa ba, bai bambanta mai ayyuka da yawa da mara ayyuka da yawa ba, shi ne bayan ayyukan sallah da aka sani na tsaiwa da ruku'u da sujada da zama, to a samu nutsuwa a samu daidaito, in dai an samu wannan ko da ina a tsina mutum ya yi sallah, sallah sa ta yi. jama'a an gane amma idan aka ce za a sassauci za a koma wa yadda annabi salama ya yi shi ne sassauci to wata rana za mu yi magariba da arafi kenan yanzu idan limami ya zo a sallar magariba ya jawo a arafi alif lam mim sad kitabun unzula ilaika ya ci gaba da yi bai yi ruku'u ba zuwa ƙarshen arafi shi kansa zamanin ba iri ɗaya ba ne. Ƙarshe sai ladanin ya haƙura ya kira sallar isha ana sallar. Ko ba haka ba? To, in ka ce nisbi, shi nisbi kana nufin ya danganta, sassauci ya danganta da wancan zamanin, mu ma namu ya danganta da zamaninmu. Ya danganta da irin wancan imanin, mu ma namu ya danganta da irin imaninmu. akwai mamun da in kace za ka yi irin sallar annabi da su masallacinka watsewa zai wani akan shagonsa ya rufe shago ne yana da kokarin da an kira sallah zai rufe shago ya zo a yi sallah ana idar da sallah ɗan yi azkar ɗansa ya je ya buɗe sai ya ga to kai baka baka nufinsa kuma da alheri bayan ya rufe shagon yana ganin ya haƙura da minti ashirin da biyar ka zo kai kuma in ka ɗame sallar ita kanta kana minti ashirin sai ga yana rufe shago kusan awa guda ƙarshe zai kuma wani masallaci ya barka kai ta kai ta na annabi to kaga baka zama mai da'awa ba alhalin sallan nan da kowane abu na da kowane kowane yanki na alqur'ani kai tayi kasancewar sallar asuba mustahabbi ne a tsawaita sallah a cikinta ba fa dole bane idan an yi raka'a farko a sallar asuba akai akai kulhuwa raka'a ta biyu aka shurutul nasi sallah fa tayi matakar an samu nutsuwa an samu daidaito sallah tayi abin da ya sa na koma baya da wannan ta'alikin ko ƙarin bayanin saboda yadda malam ya faɗa ɗin sai na ga tamkar akwai karo idan an ce sassauci al'amari ne nisbi wato al'amari ne da ya danganci mutum zuwa mutum lokaci zuwa lokaci to kuma idan aka ce zai koma zuwa ga yadda annabi ya yi to bai zama nisbi ba kenan za mu haƙura da yadda muke za mu haƙura da zamaninmu za mu haƙura da ƙarancin lokacinmu mu ɗauko irin na annabi mu dinga yi kaga ba bai zama nisbi ba kenan to amma da malam ya ce shi sassauci al'amari ne nisbi to wannan haka ne wannan haka ne wanda ya samu dama ya yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wata sallah ya yi irin abin da ya yi a wannan sallah sai ya yi bisa samun dama da yanayi wanda kuma zai karanta fatiha ya karanta wani abu na alkur'ani mai girma ba wanda ya ɓata sallarsa ba malamin da ya ɓata sallar wani wadda ya karanta wata sura wacce ba irin ta annabi ya karanta ba ko ya karanta wasu ayoyi wadda ba irin su annabi ya karanta ba ba malamin da ya ɓata sallar wannan Allah cewa ce faqra'u ma tayassara min alqur'an don haka dangane da karatun bayan fatiha a cikin sallah al'amari ne da ijtihadinsa yake komawa liman shi dai liman an umarce shi da yin sassauci to za ka samu cewa sassaucin wancan lokacin tsawaitawa ce a wannan lokacin amma akwai sassaucin da, da a kowane irin lokaci ne ba za a yarda da shi ba sassaucin da zai hana nutsuwa sassaucin da zai hana daidaito to wannan kan a kowane irin yanayi ne a kowane irin wuri ne a kowane irin bidire ne ba za a karɓi wannan sassaucin ba gaggawa a cikin sallah da rashin nutsuwa a cikin sallah da rashin cika rukunai to wannan kan sallah ba ta yi ba za a karɓa ba Allahu a'lam kuskure na ashirin الترحم عند آيات الرحمة والتعوذ عند آيات العذاب daga cikin kurakuran da malam ya ce akan tafka shine tsayawa neman rahama a daidai lokacin da aka karanta ayoyin rahama da kuma tsayawa neman tsari a daidai lokacin da aka karanta ayoyin azaba malam yake istahabba kasirun minan nasi da yawa daga cikin mutane sun mustahabbantar da الترحم نيمان رحمة إذا مر بآية رحمة إذا لمن يجدت قومي سلا يجدت دآية تكي مغانا أكر رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله مي سلا يروك الله مدوك تنسركي دقفل لسا وإذا مر بآية عذاب إذا كما يجدت دآية تأمبت نركوان عذابا an yasta'ida bihi minan nar ya nemi tsarin Allah daga azabar wuta wa yastadilluna fi dhalika bi hadisi Hudhaifata suna yin dalili da hadisin Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu sallaitu ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallama zata lailatin Hudhaifa yace wata ran da daddare a wani dare na yi sallah tare da annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi faftata halbakarata sai ya buɗe karatu da suratul baƙara sun makala sannan a cikin hadisin sai huzaifa ya ce iza marra bi ayati tasbihin sabbaha sai na ji idan ya gitta ya karanta wata aya ta tasbihi sai ya yi tasbihi wa idza marra bi su'alin sa'ala idan ya karanta aya ta roƙo sai yayi roƙo wa idza marra bi ta'awudin ta'awwadha idan ya karanta ayar neman tsari sai ya nemi tsari malam yace wa hadha la yakunu kama thabata fi nass al hadisi illa fi qiyam al layl la fi al fara'id irin wannan baya yiwuwa kamar yadda ya tabbata a nassin hadisin illa fi qiyamil layli sai dai a qiyamul layli la fil fara'id ba a sallolin farilla ba walau fa'alahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil fariidati la ruya anhu dalika da a ce annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya aikata irin wannan a sallar farilla la ruya anhu dalika da an rawaito hakan daga gare shi walam yathbut ko bai tabbata cewa an rawaito ya karanta wannan a sallar farilla ba abinda malam yake nufi wannan hadisi na Huzaifa ya tabbata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama idan yana sallah ya karanta ayoyi da suke da alaka da aljanna da rahamar ubangiji sai roki Allah rahama da aljanna idan ya karanta aya da suke alaka da azaba da narko na wuta annabi tsira da amincin Allah sabata ta ce ne matsarin Allah daga azaba da narkon wuta to amma bayanin da Hudhaifa yayi ya nuna cewa ya ji annabi alaihi salatu wassalam yana wannan ne a sallar dare mana ba a rawaito hakan a sallolin farilla ba ba a ji shi yana yi a sallar asuba ko sallar magariba ko sallar isha ba daga cikin sallolin farilla ko kuma sallar azhar ko sallar la'asar daga sallolin farilla a'a a sallar nafila aka rawaito yanayi to sai malam yace bai tabbata yi a sallar farilla ba don haka yi a sallar farilla kuskure ne amma yi a sallar nafila kuma sunna ne don haka yana da kyau masu littafi ku kiyaye da malam ya kamata a wajen tarjama da zai ambaci kuskuren tun a tarjamar kuskuren tun a hedin yayi ishara zuwa ga sallar farilla da ya ce kuskure na ashirin attarahumu inda ayatin rahmati wa ta'awudu inda ayatil azabi neman rahama daidai ayoyin rahama neman tsari daga azaba a daidai ayoyin azaba iya wannan in ya faɗa to wani ya gani zai ce to ya malam zai faɗi haka bayan ya tabbata cewa annabi alaihi salatu wasallam yana yi alhalin sai ka shiga sai kaga malam yana nufin a sallar farilla ne ba a yi kaga kenan da sai ya ce at-tarahumu inda ayatir rahmati wa ta'awudhu inda ayatil azabi fil faridati idan yake fil faridati shikenan sai ya zama kuskure ne yi a sallar farilla amma a sallar nafila sunna ne an gane wa amma hadithu abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama من قرأ منكم والتين والزيتون فانتهى إلى أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فليقل بلى ومن قرأ والمرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل آمنا بالله فهو حديث ضعيف malam ya ce amma hadisin abu huraira da aka rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya karanta wattini wa zaitun har ya kai zuwa alaysa Allahu bi ahkamil hakimin to ya ce bala wa ana ala zalika min shahidin haka wanda ya karanta la uqsimu bi yawmil qiyamati har ya kai zuwa ga alaisa Allah alaisa zalika bi qadirin ala an yuhyiya al-mauta sai ya ce bala wanda ya karanta wal mursalati ya kai fadin Allah ta'ala fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun falyaqul amanna billahi sai ya ce amanna billahi fa huwa hadithun dha'ifun malai ce wannan hadisin mai rauni ne bai inganta ba an gane ko idan liman ya karanta wattini a sallar isha yace alaysa Allahu bi ahkamil hakimin kawai ruku'u zai zai yi shiru yadda suna ta tanada gwargwadon numfashi da za a yi ruku'u ba abin da aka shar'anta ma musu faɗa ko shi liman to amma ana samun wasu idan liman yake alaysa Allahu bi ahkamil hakimin sai ka ji wasu sun ce bala wa ana ala zalika min shahidin to kaga da haka haka ne har wani bako sai ya dauka cewa karishin surar ce suna yara ba su haddace ta gaba ɗaya ba daga nan sai a zo ita ma ana karanta ta a sallah alaysa Allahu bi ahkamil hakimin bala wa ana ala zalika min shahidin Allahu akbar bai tabbata ba haka wajen karanta la uqsimu bi yawmil qiyama alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta cewa bala kafin ruku'u shi ma bai inganta ba haka cikin wal mursalati fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun cewa amanna billahi shi ma bai tabbata ba wa qawluhum la shay'a min ni'am min ni'amika rabbana nukadzibu فلك الحمد عند قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان فهو مروي مروي بسند ضعيف مالن yace da kuma fadin su da suke yi la shay'a min ni'amika rabbana nukazzibu ya ubangijin mu babu wani abu na ni'imominka da muke karyatawa falakal hamdu godiya ta tabbata gare ka inda qawlihi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban a daidai lokacin da a daidai faɗin Allah ta'ala fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban lokacin da liman ya karanta a sallah wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sai su ce la shay'a min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamdu malam yace fa huwa marwiyu an rawaito shi bi sanadin da'ifin amma da isnadi mai rauni shi ma bai tabbata ba ba a faɗa fa'ida malam yace ga wata fa'ida صح لفظ سبحانك فبلا لفظ سبحانك فبلا يا انغنتا سبحانك تركي يا تبتا غريكا فبلا haka abun yake eh domin bala harafi ne na amsawa kalma ce ta jawabi kamar na'am na'am kalmar jawabi ne haka bala kalma ce ta jawabi bale kenan ko to amma ita na'am ana amsa tabbatarwa ne da ita ita kuma bala ana amsa korewa ne da ita idan abin da aka kore idan abin da aka kore wato ba haka bane to sai a ba da amsa da bala idan abin da aka kore haka ne sai a ba da amsa da na'am, da haka na'am tabbatarwa ne. Idan abin da aka ambata haka yake sai a amsa da na'am, amma duk tambayar da ta zo da korewa, kuma korewan ba shi ne amsar ba, to ana amsa ta da bala. Misali, ka ci abinci, ka ƙoshi. sai aka tambaye ka baka ƙoshi ba ne? Kaga idan aka ce maka, ka ƙoshi me za ka ce? E, na'am. Amma sai aka ce ma, baka ƙoshi ba ne? Alhalin amsar kuma shi ne me, ka ƙoshi. Sai aka tambaye ka, baka ƙoshi ba ne? Kaga in ka ce, e, baka ƙoshi ba kenan. In ka ce na'am, baka ƙoshi ba kenan. Yanzu amsar ka wato saɓanin korewan ne, to da hausa mai ake cewa baka ƙoshi ba ne, sai ka ce me, na ƙoshi, kaga sai da kai dogon zance. Amma a larabci ka ce bala, baka ƙoshi ba ne, sai ka ce bala, to ba larabe da fahimci cewa ka ƙoshi ke. An gane ko? Shi ne. أليس الله بأحكم الحاكمين shin Allah ba shi ne mafificin masu hukunci ba kagan kace na'am ka kwafsa shin Allah ba shi ne mafificin masu hukunci ba sai ka ce bala mana ƙwarai shi ne mafificin masu hukunci ya ubangiji an gane ko alaita zalika biqadirin ala an yuhyiya mauta yanzu wannan da aka muku bayani Allah shin ba mai iko bane ya rayar da matattu amsa shine bala lallai mai iko ne ya rayar da matattu to shi yasa waɗannan ayoyi alaysa Allahu bi ahkamil hakimin alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya mauta فبأي حديث بعده يؤمنون to da wane littafi bayan alkur'ani za su yi imani to ire-iren waɗannan amsoshinsu ba sa zuwa wato da tabbatarwa suna zuwa ne da ainihin wato lafazin bala wadda yake nuna tabbatar da kishiyar korewa don haka malam ya ce ya inganta faɗin subhanaka fa bala tsarki ya tabbata gare ka haka abin yake inda ƙaulihi yayin faɗin Allah maɗaukakin sarki alaisa zalika biqadirin ala an yuhyiya mauta shin wannan wancananka da aka yi maka bayani shine Allah ba mai iko bane akan ya rayar da matattu to ya inganta ka ce subhanaka fa bala subhanaka fa bala mun yi a baya fa an Musa ibn Abi Aisha radiyallahu an daga Musa ibn Abi Aisha qala yace kana rajulun yusalli fawqa baitihi wa kana idza qara'a alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta qala subhanaka fa bala fasaluhu an dhalika فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى بن أبي عائشة yace akwai wani mutum da ba ambaci sunansa ba ya kasance yusalli fawqa baitihi yana sallah a saman gidansa a bena yana sallah a saman gidansa wa kana idza qara'a alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta sai kasance idan ya karanta wannan aya qala subhanaka fa bala sai yace subhanaka fa bala sai aji ya fada alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta sai yace subhanaka fa bala ana jin sa fa sa'aluhu an dhalika sai suka tambaye shi game da haka domin sun san alqur'ani sun san subhanaka fa bala ba aya bace sai suka tambaye shi game da haka fa qala sai yace sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na ji ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa na ji ne daga ma'aikin Allah ila da amincin Allah su barkan magana ta ƙare inda ya ji daga annabi alaihi salatu wassalam magana ta ƙare malam albani ya inganta wannan wannan hadisi cikin tamamul minna fi takhrij ahadith kitab sunnah takrijin da yawa kitabu kitabu sunnah as-sunnah na sayyid sabiq don haka a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta wanda naka ya tabbata shine alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya mauta shi ma kuma abin da ya tabbata shine subhanaka fabala to babu laifi ko liman da kansa ko mamu idan an karanta wajen su ce subhanaka fabala wannan babu laifi ya tabbata a sunna أخطاؤهم الفعلية عند القيام kurakuransu na aiki yayin tsaiwa wato kurakuran masu sallah da suke da suke tafkawa a tsaye lokacin da suke karatu karatun sallah kuskure na farko khata'uhum fi tariqati raf'il yadaini kuskuren su wajen hanyar ɗaga hannaye. Masallata da yawa suna kuskure wajen yanayin yadda suke ɗaga hannayensu a sallah. mun sani cewa daga hannaye a sallah ana yin su a wurare daban-daban wanda suka fi tabbata suka fi shahara guri hudu ne lokacin kabbarar harama da lokacin tafiya ruku'u da lokacin ɗagowa daga ruku'u bayan ɗagowa daga ruku'u sai kuma bayan tasowa daga raka'a daga tahiya zuwa raka'a ta uku wa minan nasi man la yarfa'u yadayhi mutlaqan la fil ihrami wa la fi ghairihi daga cikin mutane akwai wanda kwata kwata ma baya daga hannayensa ko a lokacin haramar ma balle a cikin sallah kaga wannan shi wato kuskurensa ya fi na mai karkata hannu muni kwata-kwata wanda baya ɗaga hannun ma gaba ɗaya la a kabbarar harama wala a ruku'u ko a ɗagowa daga ruku'u wa huwa mukhalifun li fi'lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam to shi wannan ya saba wa aikin annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi wa minhum man yukhti'u fi tariqati ar-raf'i cikin su kuma akwai wanda yake tafka kuskure a wato yanayin ɗagawa. In rafa'a yadayhi fala yuhadi udunaihi idan ya tashi ɗaga hannayen nasa baya setawa da kunnuwansa wala mankibaihi haka baya setawa da kafaɗinsa aw yadhummu aw yufarriju bayna yadayhi halar raf'i aw yadhummu ko kuma ya tara aw yufarriju ko ya buɗa baina yadayya tsakanin hannayensa halar raf'i yayin dagawa ko ya tara hannayen yayin dagawa ya hada su wuri daya ya haka ya saita fiskarsa ko kuma ya buda su haka Allahu da mai budawa da mai harɗe su duka wannan masu kuskure ne da wanda baya kai su kunnuwansa ko kafaɗinsa sai dai daga saman kansa wanda haka za ga ya ɗaga saman kansa da wanda zai ɗaga su haka setin ƙirjinsa haka kawai haka zai iya setin ƙirjinsa kuskure da wanda baya ɗagawa da wanda zai ɗaga a ƙasa da wanda zai ɗaga a saman kansa da wanda zai buɗe hannayensa da wanda zai haɗa su ya ɗaga su duk waɗannan masu kuskure ne. Wa kana hadihu sallallahu alaihi wasallama shiriyarsa tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ta kasance an yarfa'a huma mamdudatal asabi'i ta kasance ya ɗaga su mamdudatal asabi'i suna masu miƙaƙƙun yatsu yatsunsa a miƙe haka yake ɗaga su wato baya kwantar da su ta ciki ko ya kwantar da su ta waje, haka yatsunsa a miƙe suna sama, haka yake ɗagawa. La yi fariju bai na huma wa la ya zummu huma, ba ya buɗe tsakaninsu kuma ba ya haɗa su. Yana ɗaga hannayen ne daidai faɗinsa, yana ɗaukan faɗinsa ne, kowane mai sallah zai ɗaga hannayensa ne daidai faɗinsa, ba ya takura su ƙasa da faɗinsa. baya buɗa su sama da faɗinsa. Da haka annabi alaihi salatu wasallam baya buɗe hannayensa wala ya huma ba kuma baya tara su wa kana yaj'aluhuma hadwa majma'a idhamil abdi wal katifi ko al katifaini annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yaj'aluhuma yana sanya hannayen nasa hadwa majma'i idhamil abdi wato daidai mahadar izamil adudi wal katifi daidai mahaɗar al'adud shine dantse wal katif da kafaɗa yana sanya hannayensa daidai mahaɗar dantse da kafaɗa kenan wannan gabar da daidai wannan kwanar yake saka hannayensa aw yarfa'uhuma hatta yuhadi bihima furu'a udunayhi ko kuma ya ɗaga su har sai ya seta su da fatun kunnuwansa ko ya ɗaga su sai ya saita su da fatun kunnuwansa a fahada fi'iluhu wannan shine yanayin aikinsa a ɗaga hannu wa amarna bihi kuma ya umarce mu da yin hakan fa qala yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah wa birraf'i ila al-mankibaini akhadha ash-shafi'i wal jumhur da ɗagawa wato zuwa kafaɗu, ɗagawa zuwa kafaɗu da wannan ne shafi'i ya yi riko da jamhurin malamai, cewa ɗaga su saitin kafaɗu. Wa kalal hanafiya bin raf'i lal uzunaini, malaman hanafiya kuma suka tafi akan a ɗaga su zuwa fatun kunnuwa. Qala ibn al-qayyim malam ibn al-qayyim alaihi rahmatullah yace wa qila huwa min al-amali al-mukhayyar fihi al-mukhayyar fihi yace wasu sun ce daga hannun nan yana daga cikin aiki wanda aka ba da zaɓi a cikinsa wa qila wasu kuma suka ce kana a'laha nan aka ba da zaɓi mana zaɓi tsakanin ɗagawa kafaɗu ko ɗagawa kunnuwa ɗagawa daidai kafaɗu ko ɗagawa daidai kunnuwa mukhayyarun fihi an ba da zaɓi ya, rage wa mai sallah ya ɗaga a tsakanin biyun nan yadda ya zaɓa. Wakila wasu kuma suka ce, Kana a alaha ila furu'i uzunaihi, wa kaffahu ila mankibaihi, fala ya kunu ikhtilafan walam yakhtalif anhu fi mahalli hadar rafu. Ko walam yukhtalaf anhu fi mahalli hadar rafu. Ma'ana, wasu kuma suka ce kana a alaha ila furu'i udunaihi wato ya kasance a saman hannun yatsu kenan ko yatsu ne suke wato daidai fatun kunnuwan abin kunnuwansa wa kaffahu ila mankibaihi tafukansa kuma suna daidai kafadinsa fala yakunu ikhtilafan don haka in dai haka ne sai zama babu wani saɓani walam yuktalaf anhu fi mahalli hadha raf'i ba a rawaito wani saɓani daga annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da gurin gurbin daga hannu babu saɓani ko dai ka faɗa ne ko kunnuwa babu saɓani to amma wasu sai suka zaɓi ka faɗa wasu sai suka zaɓi kunnuwa wasu kuma sai suka ce a'a babu wani saɓani magana ɗaya ce yatsu ne suke kunnuwa tafin hannu yake kafaɗu kamar yadda al'imamu nawawi shi ma ya tafi akan wannan fahimta manyan yatsu suna wuya manyan yatsu suna wuya kunnuwa sun yatsu suna kan yatsu yana kunnuwa tafin hannu kuma yana kafaɗu shikenan to wannan kuma in kai haka ka haɗa gaba ɗaya abin da malamai suka ce shikenan ka fita daga saɓani To, amma duk wata siffa ba wannan ba, to ba ta inganta ba, kuskure ce, kuskure ce. To, wannan ɗaga hannayen a daina ganinsa wani al'amari ne kamar marar muhimmanci, a daina kallonsa wani al'amari ne wadda ko da kai ko ba kai. Idan aka ce sunna ta annabi sallallahu Alaihi wasallama babu wata mai arha, a koyi da annabi Alaihi salatu wasallam abin da ka rena sai ka ga ya kai wani aljanna domin la'akari ne da wa kake koyi ba da shi ba la'akari da aikin ba kuskure na biyu irsalul yadaini ai itlaquhuma ila aljanibaini daga cikin kuskuren da ake tafkawa a tsaye akwai irsalul yadaini sake hannaye malam yasa a cikin baka itlaquhuma ila aljanibaini wato sakin su a gefen jiki sakin su a gefen jiki wanda ake cewa sadalu ko sadalu shine sake hannaye mutum ya tsaya sai ya sau hannayensa kawai a ƙasa hannun dama ya zarme yayi yayi ƙasa ta gefensa hannun haguma ya zarme yayi gefe abin ta hagu da shi To, sakin hannu a sallah kuskure ne, ko sallah farilla ko sallar nafila. Kuskure ne. Babu wata sallah tun kafin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama har annabawa da Allah ya abaya. Babu wata sallah ko farilla ko nafila wacce annabawa suka yi ta hannunsu a ƙasa. Babu wannan sallah. Sake hannu kuskure ne. والإرسال مشهور عن بعض المالكية kunji malam yace sakin hannu sadalu mashhurun shahararre ne an ba'dil malikiyati daga wani sashe na ƴan malikiya nan ma yace wani sashe na ƴan malikiya ba a du malikiya ne suke sadalu ba ya danganta da hannun waɗanda ka faɗa a malaman malikiya in ka faɗa hannun ‘yan sadalu sai ka samu kanka a sadalu in ka faɗa hannun ‘yan ƙabalu sai ka samu kanka a ƙabalu malam ya ce ya shahara daga wasu daga cikin malikiya so da malikiya ne aka samu rigimar sadalu a malikiya ne asali ba wata jayayya ko wata rigima akan akan magana ɗora hannu a ƙirji a sallah. A malikiya ne aka samu wannan saɓanin, har wasu kuma suke tsanani a cikinsa. An yi lokacin da ko sallama, ko sallama sai ya zama idan idan mai sadal ya ga mai kabar ba zai bi shi sallah ba. Idan mai kabar ya ga mai sadal ba zai bi shi sallah ba. Ba na mantawa muna yara akwai gidan wani malami a garinmu wanda ake cewa gidan ‘yan kabalu har hana mu zuwa ce ku je ‘yan kabalu ne ba mu san me kabalu ba sai muka ɗauka kawai wata fitina ce wata masifa ce kabalu su ‘yan kabalu ne ba a sallah a wajensu sai suka zama shishi an yi jahilci mana لأنه ورد في بعض الآثار المروية عن الإمام مالك عن الإمام مالك مالا يتي سبودا الرويتو أوسو آثار الرويتو دقا أتكن وسو واتو فتوي ووسو karatuttuka da aka rawaito daga Imamu Malik in an ce asari abin da aka rawaito na ilimi daga wanda ba annabi ba hadisi abin da aka rawaito na ilimi daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma sahabi tabi'i tabi'u tabi'in idan aka rawaito wani aiki ko wani zance daga gare shi ana ce masa afa to daga cikin abubuwan da aka rawaito na ilimi daga imam malik an rawaito maganar sadalu wasabitu sahihu malai ce amma abin da ya tabbata kuma ingantacce anin nabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi khilafu haza sabanin wannan maganar da aka rawaito daga Imam Malik ta sadal to ana sabani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa an sahal ibn sa'd as-sa'idi radiyallahu anhu an karɓo hadisi daga sahal ibn sa'ad ya ce kanan nasu yu'maruna an yad'a ar-rajulu al-yumna ala dira'ihi al-yusra fi salati sahal yace mutane sun kasance yu'maruna ana umartar su an yad'a ar-rajulu al-yumna mutum ya ɗora hannunsa na dama ala dira'ihi al-yusra akan zira'insa na hagu fi salati a cikin sallah mutane suwaye mutanen ‘yan kasuwa mutane sahabi ne ya ce ana umartan mutane suwaye mutanen sahabbai tambaya ta bito wa yake umartar ta su manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama idan sahabi ya ce an umarce mu ko ana umartar mu ko ana umartar sahabbai ko an hane mu to duka wannan umarni da hanin yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yace yana daga sunna yana nufin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi baya jingina umarni ko hani ko sunna zuwa ga wani ma'aiki alaihi salatu wassalam wa an abbas radiyallahu anhuma hadisi ya zo ga abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasul sallallahu qala manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce inna ma'sharal anbiya'i umirna an nu'akhkhira as-suhur umirna an nu'akhkhira suhurana wa nu'ajjila fitrana وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يتي من زان الله صلى الله عليه وسلم يتي إنا معشر الأنبياء مو تاران النباوة أمرنا أن أمرتم أن نؤخر سحورنا مجنكر تسحور أمه mu taron annabawa kaga yana nufin har annabawa yana nufin suwaye annabawa banda shi duk annabawan da suka shuɗe kenan nahnu ma'asharal anbiya'i ko inna ma'asharal anbiya'i mu taron annabawa to dukkan mu annabawa an umarce mu mu yi jinkirin sahur kenan annabawa ma suna azumi eh annabawa da suka zo suka shuɗe su ma ashe da azumi a shari'ar su kuma akwai sahur an umarce mu yi jinkirin sahur kar mu yi da wuri sai asuba ta kusa sai dab da asuba mu yi sahur wa nu'ajjila fitrana an umarce mu da mu gaggauta shan ruwa nan kuma rana tana faduwa mu sha ruwa ba amfanin mu tsaya muna bata lokaci mu ce sai duhu yayi ko sai mun yi sallar magariba sannan mu sha ruwa ba sunna bace ba abin kirki bane ba rawar kai ne da kankan ba rana tana faduwa annabawa fa aka ce rana tana faduwa su sharuwa sahur kuma su jira sai dab da asuba kaga sai dab da asuba kai sahur ana rana tana faduwa kuma ka sharuwa kaga irin samarin nan masu kallon kwallo masu sahur karfe sha biyu sha biyun dare an tashi daga kallon kwallo karfe sha biyu ko ɗaya saura sai ce kai wannan sahur ina da na huta ka ji kaje ka saba sunna in na yi sahur in na yi yanzu shi na to ai wannan ba sahur ba ne ba shi sahur ɗin suna ne na lokacin e daga sahar ne sahar kuma shi ne ƙarshen dare ƙarshen dare kai kuma ka ka ka yi tun ƙarfe sha biyu ko ɗaya saura to kaga kawai ka ci bisko dai kawai da lemo tankin sama amma ba sahur kai ba an umarce mu da mu gaggauta shan ruwa sai yace kuma wa annam suka bi aimanina ala shama'ilina fi salatina kuma an umarce mu da mu riki hannayenmu mi rikon hannayenmu na dama ala shama'il akan hannayenmu na hagu fi salatina a cikin sallar mu mu annabawa mu yi jinkirin sahur mu yi gaggawar shan ruwa sannan a sallah mu ɗora dama akan hagu a cikin sallah a ga annaba magana ba ma ana maganar wannan shari'ar ba ne shari'o'in da suka shuɗe ma haka ne annabawa duk haka suke sallah da hannunsu a kirji suke sallah duk annabawa sai malam yace fa min hadha yatabayyanu lana khata'u man yursilu yadayhi daga nan ne ma zai bayyana mana kuskuren wanda yake sakin hannayensa kuskure ne wa qala ibn abdul barri ibn abdul barri rahimahullahu ta'ala yace lam ya'ti anin nabi sallallahu alaihi wasallam fihi khilafun sabani bai zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da wannan al'amari babu wani saɓani da aka ba wani hadisi fa da aka samu daga annabi alaihi salatu wasallam cewa ya saki hannayensa ko ya ce a saki hannaye babu a harshensa mai albarka ya ce an umarce su da su ɗora hannayensu sannan ya umarci sahabbansa su ɗora hannayensu sannan a sallarsa karankata kaf sallarsa yana ɗora hannayensa ba a rawaito saɓani ba balle ma a ce sahabiwa ne ya rawaito kaza sahabi wani ya rawaito kaza yanzu ba a san wacce za a ɗauka ba a'a ko an ganshi yana kaza babu saɓani daga annabi alaihi salatu wasalam dangane da ɗora hannu bisa ƙirji a sallah ɗora dama akan hagu a cikin sallah babu saɓani wa huwa qaulul jumhuri min as-sahabati wat-tabi'in malam yace kuma wannan shine ra'ayin jamhurin sahabbai da tabi'ai وهو الذي ذكره مالك في الموطا kuma shi kansa malam maliku imamu malik wannan shine abin da ya ambata a muwadda walam yahtib ibn al-munzir wa ghayruhu an malikin ghayrahu ibn al-munzir bai hakaito ba da ma waninsa cikin malama ba wanda ya hakaito an malikin ghayrahu ba wanda ya haiko ya hakaito wani zance daga malik ba wannan ba shi kansa malik din kisa duk wanda ya karanta muwadda ya san hadisan qabal ne a muwadda ba wani sadal a muwadda mai ita ce muwadda ita ce shaqundum ta malikiya littafin hadisin malikiya kenan wanda imamu malik ya rubuta da hannunsa mai albarka kuma imamu malik ya rubuta muwadda tun kafin bukari ya rubuta bukari imamu malik ya rubuta muwadda tun kan bukari ya rubuta sahihul bukari ka iya cewa muwatta shi ne farkon littafin hadisi da aka fara yi da imam malik ya rubuta to a cikinsa ɗora hannu ne ba sake hannu ba wakala ibn al-munzir ya ce walam yazal malikun ya ƙabidu hatta laƙi Allah azza wa jalla ibn munzir ya ce imamu malik bai gushe ba yana ƙabalu har Allah ya karɓi rayuwarsa shi ma ɗan ƙabalu shi ma imamu hannun dama yake ɗorawa akan hagu a sallah shi ma malik har Allah ya karɓi rayuwarsa in ji malamai qala shuqairi الشيخ محمد بن أحمد الشقيري أتكلم للتافنس السنن والمستدعات ya ce, Fa'alam annal irsala da'iman li ghairi daruratin bid'atun wa hirmanun min fadli mutaba'atin nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ya ce, Ka sani, sakin hannu da'iman a da yaushe a sallah li ghairi daruratin ba tare da wata larura ba, bid'atun bid'a ce. Bid'a ce, ko yaushe sallar ka hannu a ƙasa kuma ba ciwon hannu ba ba sagau ba malam yace bid'a ce wa hirmanun min fadli mutaba'atin nabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma haramtawa kai ne falalar biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam haramtawa kai ne falalar biyayya saboda aikin lada ne kai kuma baka yi ba bayan aikin lada ne koyi da annabi ne sallallahu alaihi wasallam da yake da hakkin kai masa biyayya kai koyi da shi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir duk wannan baka yi ba ka sace hannayenka sankaran kamma ina ka koya ina ka karanta to gani kai ana sallah haka fa'ida malam ya ce ga wata fa'ida, ma ruya an malikin minal irsali, abin da aka rawaito ake ta faɗa daga maliku ɗin na sakin hannu, wa tsara ilaihi ba'abu ashabihi kuma wasu daga cikin almajiransa suka tafi zuwa ga wannan fahimtar, fa sababuhu annar khalifatal mansur. sanadin da aka ga maliku ya saki hannaye har wasu suka ɗauka suka yada har ya zama a littafi to sanadin safa khalifa ne mansur khalifa mansur darabahu ala yadaihi ya dake shi a hannayensa akan wata mas'ala ta aqida da ta hada su rigima ce ta fahimtar addini ta hada su shugabannin wancan lokacin ba su kyauta ba sukan daure malamai har su daki malamai ya sa aka yi maliku bulala a kan wannan fahimta. Fashallat hannun sai ya shanye, hannun ya, ya, ya, ya ji ya tara jini har ya, har ya kume falam yastati dammaha ila al-ukhra sai ya zama baya iya hada hannun da daya hannun la fi salati wala fi ghairiha ko a sallah ko ba a sallah ba baya iya hada hannayensa Imam Malik sakamakon wannan duka ga zamanin yanzu idan haka ta samu mutum za a kai shi asibiti an kai shi asibiti za a je za a treatment za a duba duk abin da ya kamata a tare duk abin da ake tsoron zai iya faruwa a wancan lokacin kuma babu sai hararrabi da kargo shikenan hannu sai ya kume haka fara'ahu nasu yursilu sai mutane suka ganshi yana sake hannaye sai mutane suka ganshi yana sake hannu faƙalu sai suka ce akhirul amrain min fi'li malikin al-irsal suka ce na ƙarshen lamura biyu a aikin maliku maliku ya ya rike hannu maliku ya sake hannu amma na ƙarshe da yayi shine sakewa walam yuftinu lisabab ko ba su mai da hankali akan me ya kawo hakan ba sai suka ɗora bayani ba su mai da hankali akan sanadin da ya sa ya daina ɗora hannun ba wa minhu ta'lamu anna thabita sahih da wannan ne zaka san cewa abin da ya tabbata ya inganta an malikin daga shi kansa maliku alqaul bi sunniyati ba'd qabd yadaini fi salati mutlaqan shine wato alqaul bi sunniyati qabd yadaini fi salati mutlaqan wannan ba'd a cire shi baya ciki alqaul bi sunniyati bi sunniyati qabd yadaini abin da ya tabbata ya inganta daga maliku shine ra'ayin sunnanta wato rike hannaye fi salati mutlaqan a cikin sallah take ba kaidi sawa'un ko nafila sawa'un ko nafila ko farilla wannan shine abin da ya tabbata daga Imam Malik jama'a an gane dan haka yanzu a wannan karatun an zo ma an karantar da kai ta ina ma aka samo magana sake hannu na farko ka fahimci cewa sake hannun nan a malikiya ne kaɗai sauran mazhabobi ba su da sake hannu ba su da shi a malikiyar ma ka fahimta cewa ba dukkan malikiya ba ce akan haka sannan karatun ya nuna maka cewa waɗanda suke waɗanda suka zo da maganar sake hannu ma a malikiyar sun kuskure fahimtar dalilin a malikiyar ma ba hadisi ba ne ba aya ba ce ba hadisi ba ne gani aka yi maliku ya sake hannayensa suka ɗebo wannan suka yaɗa suka ɗora shi a matsayin ilimi a ce abin da ya sa ya sake hannayen nasa jinya ce a hannu ba su mai da hankali a kan abin da ya faru ba sai suke sake hannayen kuma suka ce a sake hannaye kuma suka shahara magana sake hannaye to shi yasa kuwa zaka ga cewa ba za ka samu magana sake hannu a wani waje ba tunda ba hadisi ne zo da ita ba tunda gani aka yi a wajen imamu maliku to dole ya takaita cewa daga nan za ka ji zancen suma wadda suka ganin kuma sun kuskure dalilin da suka gina wannan fahimta a kai don haka maganar sake hannaye a malikiyar ma wahami ne wahami ne kuskuren fahimta ne amma sun tsawaita zance a kai wasu daga ciki wasu kuma suka bambanta farilla da nafila suka ce a iya yi a nafila amma ba za a farilla ba wasu cikin ta'alili suka ce ai wannan ɗora hannayen ma dogaro ne in ka ɗora hannuwanka a kan ƙirjinka to tamkar ka yi ka dogara ne da za ka samu sassaucin tsaiwa za ka tamkar jinginuwa ne wasu hasashe-hasashe suka dinga fito da su wanda ma an Allah bi hannun sultan abin da ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallama da annabawa da suka zo kafinsa da sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina da al'a'imma da sauran malamai duka abin da aka sani shine ɗora hannun dama akan hagu yayin sallah wannan shine ya tabbata sakewa bai tabbata ba kuma wahami ne yana cikin kurakurai saboda ƙwarewar lokaci za mu dakata a wannan gaba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai abin da ne kuskure Allah ka gafarta mani wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah billah wa ala alihi wa sahbihi man wala wani na neman addu'a ne a wajen musulmai yan uwa ya yi application na neman aiki to Allah ta'ala ya datar da kai da alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya baka dacewa kuma ya sanya albarka cikin abin da zai baka wannan kuma a karatun da ya gabata ka yi bayani akan shiru kafin karatun fatiha a raka'ar farko to yana ganin wasu limaman suna yin shiru na wasu sakwanni bayan fatiha kafin fara karatun sura shin hakan ba laifi to a tare aka karatun tare aka karatun ko dai satin da ya gabaci wannan ko amma tare aka karatun magana shiru-shirun nan duka babu laifi a ciki menene matsayin sake hannu sake hannu bayan dagowa daga ruku'u kafin sujada to duk yana daga cikin kuna yin gaba da karatun ne tunda a karatun da muke yanzu muna magana tsayuwa ne ba mai ruku'u ba ni dagowa daga ruku'u dukan an yi hakuri za mu iso duwa ina abubuwa eh za mu iso insha Allah ta'ala amma yanzu dai saboda in takaita maka kana iya kowanne kana iya sakewa kana iya dorawa akwai sabani akai amma kana iya sakewa kana iya dorawa menene matsayin sake hannu oke to wannan doguwar takarda ce yayo wanda yake maganar cewa wata mata da ya kone suka haɗu a facebook ne tana zaune a makka sun kai shekara uku suna tare kuma za ta dawo za ta dawo ba ta dawo ba har ya nemi wata da aure to ko da ƙarshe itan ta dawo ne sai tambayar da yake shine shine kamar ko ya zalunci ta saboda tana son sa sosai to me zalunci a ciki dama ai baka nemi aurenta ba ai baka nemi aurenta ba tana Saudiya kana Najeriya cacin kuke ina ta Facebook ai baka nemi aurenta ba ka tura manyan ka an je gidansu ne an nemi izini kana ne ai duwannan shekara uku da kuka dubbulayi ne ai neman aure a shari'a shine ka aika an je gidansu an nema maka aure alwalanta waliyanta sun maka izini sun yadda ka neme ta shikenan shine kana neman ta da aure yanzu kuma ba zai yiwu ba ka aika waliyan a waliyanta a bada hakuri cewa abin nan ba zai yiwu ba amma kai da ita ba kuke tattaunawa tana cewa za ta dawo tana sa ba ranar dawowa a yadda dai bayananka suka nuna ban ga yadda kace ka je wajen manyanta manyanta sun ce maka za ta dawo sun yaudare ka ba ta dawo ba kai da ita ne kace kuka ta yi kun dade shekara uku ko shekara kaza dama ba neman aure bane ai balle ya zama zalunci ko yaudara inda zalunci ma kun zalunci kawunan ku ne da kuka shekara uku na ta shiri ta amma babu wani abu a ciki ka samu wata za ka aura shi kenan sai ka tuba ka bar wancan kawai ka aure na gaske eh shi ne kawai wannan kuma takardar rubutun shi ma ya ɗanyi tsayi kuma ban gama fahimta ba saboda kan ɓata mutane lokaci na ga za mu za mu haƙura yana tambaya ne akan sha'anin banki amma ban gama fahimtar menene ba in Allah ya sa wala Allah ko wani satin sai a samu ita a littafi in na karanta na fahimta ko wani satin sai magana akai insha Allah ta'ala وصل اللهم وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في خير في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام الحمد لله رب العالمين